بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wannan shi kuma shi ne darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ta'alimul muta'allim tariqat ta'allumi wato karantar da ɗalibi mai karatu hanyar neman karatu ko hanyar da ake karatu a wannan rana ta lahadi 18 ga watan sha'aban hijira 1441 daidai da sha biyu ga ainihin watan hudu miladiya shekara ta 2020 za mu tashi shafi na bakwai ko? ya ce wa amma hibzu ma ya fi ba'adul ahayi ne amma kiyaye ma ya ƙa'u abin da yake aukuwa fi ba'adul ahayi a sashen wasu lokuta wato ba koyaushe yake faruwa ba abin sai can ba a rasa ba sai al'amarin ya auku to fa fardun ala sabilil kifaya wannan farilla ne ta fuska hanyar da ake kira fardul kifaya ba fardu ainin ba ne saboda al'amarin ba kullum yake faruwa ba ya ce iza kama bihil ba'adu in aka samu sashi daga cikin mutanen gari fil baldati a cikin gari sun tsayu da shi to sakata anil baqina hukuncin ya faɗi akan sauran ragowar mutanen gari ya ce fa'in lam ya kun filbaldati man ya kuma biyu in a cikin garin ba a samu wanda ya tsayu da wannan ilimin ko hukuncin ba to ku jami'an filma a sami dukkan mutanen garin sun yi tarayya akan ainihin wato zunubi wadda muka ba da misali muka ce kamar علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث duka waɗannan ulum ne na fardul kifaya na fatar an gane ko kuma farilla ne ga mutumin da yake son ya ainihin wato a ba da fatawa kan shari'ar musulunci to wajibi ne gare shi ya san su idan ya san su amfanin sanin sai su taimaka masa wajen zai iya fitar da fatawa akan wani hukunci ba tare da alaikun sarsu ba tare da an samu matsala ba domin kuma aka ce a gari duka ba wanda ya san su to yanzu shi kenan duk wanda an mukallaf a garin to yana da zunubi a gari kaza babu malamin nahau sau da haka duk wanda an mukallaf to yana da zunubi akan sakacin rashin koyon ilimin nahau labaran gani ko ilimin tafsiri ulumul qur'an duk gari a ce babu wanda ya san ulumul qur'an ba tilawa ba wai a haddace ƙur'ani ba eh ƙur'ani yana da ilmomi da ake bukata mutum ya sani da yawa sun kai talatin da wani abu wanda shi har da ma baya ciki bai bai ciki har da ai ba ilimi ba ne ba ilimi ba ne a gari to ya ce fayajibu yana wajaba alal imami akan shugaban garin an yi amurahun bi zalika ya umarci mutanen gari ne su tahi tsaye su koyi wannan ilimi dole ne saboda haka ga gari dole a samu wanda ya iya raba gado in ba haka ba duk gadon da an ka raba kan kuskure to duk wanda an makallafi garin na haina azumi ga akwai matsala ko wa yajbura ahlal balda alai ahlal baldati alai kuma ya tilasta ma mutanen garin ha dole sai an tashi an koyo abin inda ya kamata ya taimaka sai ya taimaka ko wa qad qila haqiqa an faɗa inna ilma ma ya kawa ala nafsihi sanin abin da yake aukuwa ga rayuwarsa shi mukallafi musulmi fi jami'il ahwali ga dukkanin halola gaba ɗaya na rayuwarsa ko bi manzilatul qur'ani hukunci ne kamar matsayin abinci kaga labudda babu makawa li kulli wahidin ga kowa daga cikin mutane minhu sai ya san wannan abin aure da abinci kowa na cin abinci baka cewa ka ci abinci cin ka ya wadatar ma abokinka ai ba zai yi ba ko to haka ilimin sani yadda za a yi sallah ko arwalla ko wankan janaba ya ce wa ilmu ma ya ƙau fi ba'adul ahayi shi kuma sanin abin da yake aukuwa ga sashin lokuta bi manzilatin dawai yana matsayin magani shi magani yuhtaju ilaihi hinal marad faqat ana da bukata da shi sadda an ka samu ciwo ba kai da ciwo yana ruwanka da magani babu ruwanka da magani wa ilmin nujumi ilimin taurari mutum ya san ilimin taurari ko masaukayyan taurari bi manzilatil marad yana matsayin rashin lafiya fata'allumuhu haram duk ilimin da yake da wannan siga yake matsayin rashin lafiya to koyonsa haramun ne mutum ya san ilimin taurari don ya dinga gano abubuwan da a ɓoye ta hanyar bugun ƙasa da sauransu ya gano cewa abu kaza nan gaba kaza zai faru za ka yi ciwo lokaci kaza za ka rasa kaza zuwa lokaci kaza to wannan ilimin haramun ne wanda masu bugun ƙasa suke amfani da shi da ka zo sai a ce a nan gaba kaza abu kaza zai faru gare ka sai a ce bari abu ga alƙalin ma a gani ko a gada abin da ya wuce ko a gada abin da zai zo to wannan haramun ne ba ilimi ba ne bai da wani amfani wani ba za ka karu da shi ta fuskar gane alkur'ani ko gane sunnar manzon Allah ba li'annahu yadurru saboda wannan ilimi yana cutarwa wala yanfa'u kuma baya da amfani yace wal harabu min qada'illahi ta'ala kuma mutum ya gudu daga hukuncin Allah maɗaukin sarki wa ƙadarihi da ƙaddararsa ghairu mumkin wannan bai yiwa ba zai yi mutum ya gudu daga ƙaddarar Allah ba fayan bagi ya kamata li kulli musulmin ga kowane musulmi an yashtagila fi jami'i awqatihi bi zikrillahi ta'ala ya shagaltu da ambaton Allah ga dukkanin lokutansa saboda ambaton Allah sai su zama masa garkuwa ga dukkanin wata illa wadda'i sannan ya lizumci addu'a ko wani lokaci wata darwa'i da kaskantar da kai ga Allah wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani was sadaqati dafi'ati lil bala'i da sadakoki wanda suke tunkuɗe bala'o'i idan mutum na yawan saraka to wanda zai taimaka masa Allah ya kare shi daga miyagun musibi wa yas'al Allah ta'ala ya roki Allah madaukin sarki al'afwa ya masa rangwame wal afiyata ya bashi lafiya fid dunya wal akhirati anan duniya da lahira li yasudahu Allah domin Allah ya tsare shi ta'ala madaukin sarki anil bala'i daga bala'i wal afati da musibu fa inna man ruziqa addu'a duk wanda aka azurta shi yin addu'a lam yi horamin ijabata ba ba a hana masa karɓa addu'an ba fa'in kanal bala'u muƙaddarar idan ya zan bala'i musiba an ƙaddara ta za ta same ka yusufu da zai sami ɗan adam lam halata kuma ba makawa to sai dai lakin yi yassiruhu Allah alaihi a dalilin addu'a sai Allah ya sauwake mai bala'i ta yadda ba zai wahalar da shi ba sai wa abin ya auku amma abin zai zo da sauƙi a ba an rubuta cewa rana kaza ɗan adam zai samu karaya to sai ya faɗi sai ya toma shi sakamakon addu'a da yi sai ya samu sargaɗi to an samu sauƙi to shine amfanin addu'a wa yarzuquhu sabra kuma banda haka dalilin addu'a sai Allah ya azurta shi da hakuri shi kuma hikima ya samu hakuri saboda Allah ya bashi lada akan hakuri kan musibar da ta same shi bi barakatid du'a ya sakamakon albarka addu'a yace Allahumma sai dai illa idza ta'allama min al-nujumi in ya koyi ilimin taurari kadara ma ya arifu bihi alqiblata gurgurun abin da zai san alqibla ka'aba wa awqatas salati da kuma gurgurun abin da zai san lokutan sallah to fa yajuzu zalika shi wannan ilimi ya halatta ilmul hayati wal falak ake kiransa ilimi ne wanda zai taimaka maka kowane lokaci kana iya da ka kalli taurari ko rana ko wata zaka iya gano ina da alqibla take to wannan ilimi yana da amfani haka kuma da zaran ka kalli yanayin rana da ainihin za ka iya gano rana ta yi zawali la'asar ta yi in ka kalli wata za ka iya ga haka dai da sauransu to shi wannan ilimi ba ya da matsala in gani yawa tun da Allah da kansa ya faɗa wa bin najmi hum yahtadu to wannan shi ne wa amma ta'allumu ilmi tibbi amma koyon ilimin magani ilimin likitanci kai shi shi ma ya halatta mutum ya zamo likita an gane mutum ya zama medical doctor wannan ba ba komai halatta ne li'annahu sababu min al-asbabi domin shi sabab ne daga cikin sabubba na samun lafiya shi magani ba shi ke baka lafiya ba a sababi ne da zai sa ka samu lafiya fayyajuzu ta'allumuhu shi ma ya halatta mutum ya koyi ilimin likitanci ka sa'iril asbabi kamar sauran sababba wa qad tadawa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama haqiqa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi karan kansa yayi magani kenan ya halatta mutum shi ma yayi magani wa qad hukiya an shafi'i haqiqa an ruwaito daga al-imam shafi'i Allah ya kara masa yarda ko ya masa rahama rahimahullahu ta'ala alai annahu qala ya ce al ilmu ilmani ilmi kashi biyu yake ilmul fiqh lil adyan ilimin fahimta addini to ilimi na farko kenan wa ilmu tibbi lil abdan da ilimin likita wanda ake amfani da shi don warkar da jiki eh jikunkuna wa ma wara a zalika duk ilimin da baya bangarorin nan guda biyu to ya ce bulgatu majalisun wannan guzurin mazauni ne kawai saraba ce ta mazauni ba tilas ba ce an gani ba tilas ba ne wa amma tafsirul ilmi to ma'anar ilimi ko fassarar ilimi fa huwa sifatun shi ilimi wata siffa ce ya tajalla biha yake bayyana da ita shi mutum yake bayyana da ita liman qamat hiya bihi ga duk wanda siffat ta tsayu gare shi to siffat za ta ainihin ko kuma shi zai bayyana da wannan siffa din almazkuru wanda an ka ambata kama huwa kama yadda yake misali idan an ce mutum masanin fikihu ne to a ga siffar fikihu tare da shi idan ce malamin nahau ne a ga siffan nahau din tare da shi haka ƙura'ani haka saurin bulu don haka siffa ce tana tsayuwa ga duk wanda ya santa an gani kar a ce kai malami ne ka san nahau kuma a ji kana bata wasulla eh yawwa kana mai da mafi'ulin bihi marfuwa kaga akwai matsala ya ce wal fikihu shi kuma fikihu ma'arifatu da ƙa'iƙil ilmi sanin abubuwa masu zurfi na ilimi shi ake kira fikihu in an ce wani masanin fikihu ne to ba ma abin da a sama sama ba ga hili a'a masail waɗanda suke ƙanana masu zurfi wanda ba kowa ke fahimta su ba shi ya san su wanda shi ake kira alfaqihu kuma shi ake kira alfiqhu kuma ma'a nau'in ilaji kuma tare da wani nau'i na magance kowace irin matsala in ka zo mai da matsala zai iya magance ma ita قال أبو حنيفة رحمة الله عليه أبو حنيفة الله شي مسا رحمة يجي الفقه شي فقه معرفة النفس ما لها وما عليها shine rayuwa ta san abin da malaha yake halatta gare ta wa ma alaiha abin da ya halatta gare ta wa ma alaiha da abin da kuma bai halatta gare ta ba ko kuma malaha abin da ya shafe ta wa ma alaiha wanda in ta yi shi za ta samu lada shi ne mala wa ma alaiha da abinda in ta yi shi kuma za a rubuta mata zunubi abinda zai amfane ta shi ne mala wa ma alaiha da abinda zai cutar da ita to ya ce shi al'ibabu abu hanifa ya ce wanda shi ake kira fiƙo waƙala har ma yake cewa shi al'imamu abu hanifa mal ilmu illa al'amalu bihi mal ilmu illa al'amalu bihi ba komai ake kira ilimi ba sai aiki da shi kenan in ka in kana da ilimi kuma baka aiki da karatu to babu ilimi wal amalu bihi aiki da ilimi kuma tarkul ajil shine barin duniya lil ajili don samun lahira an kira al'ajil duniya saboda ita ke fara zuwa kuma tana da gaggawar karewa an kira aljanna al'ajil bilhamza saboda ita ita za ta zo daga baya sannan kuma dadewa take yi ba ta yankewa fayan bagilil insani ya kamata ga mutum allah ya gufula an nafsi kada ya zama raukananne daga rayuwarsa wa ma yanfa'uha kuma kar ya bar abin da zai amfani rayuwarsa wa ma yadurruha da abin da ma zai cutar da rayuwarsa ya san shi fi ulaha ganan duniyarta wa ukhraha da ma lahirarta abin da zai cutar da ranka a nan duniya da abin da zai cutar da ranka a lahira ka san shi fa yastajlibu ma yanfa'uha sai ya san abin da zai jayo amfani ga rayuwarsa wa ya jata nibu ya nisanci ma ya zurruha abin da zai cutar da rayuwarsa kai la ya kuna akaluhu don kada hankalinsa ya kasance wa ilmuhu da iliminsa hujjatan alai ya zama masa hujja to ka sani ba kai aiki da abin da ka sani ba har gane ilimi zai zama hujja akan ka ranar gobe kiyama fa yazda da uqubatan to nan hukuma azabarsa za ta karu saboda wanda shi dama bai sani ba na'udhu billahi min sukhtihi wa iqabihi muna roƙon Allah ya kare mu daga fushinsa wa iqabihi da azabarsa wa qad warada fi manaqib ilmi haƙiƙa bayani ya zo ayoyi sun zo da labarurruka na hadisai an samu ayoyi da hadisai sun zo fi مناكب العلم بياني أكن درجوجي إلي جمع منقبة المنقبة شيني درجة to an samu ayatun ayoyi wa akhbarun sahiha da hadisai ingantattu sun zo fi manaqibul ilmi suna ta bayani akan darajojin ilimi wa fadailihi da falalarsa bale yace ayatun wa akhbarun sahiha mashhura kuma sun shahara a wurin malamai akan karanta wurin wa'azi suna nan da yawa lam nashtagil ba mu shagaltu bi zikiri ha da ambaton su ba kai la ya tula kitabu dan kada littafin yayi tsawo mun ce sai mun kawo ayoyi da hadisai din nan da saura abubuwa to littafin zai zan babba ni kuma muna son mu takaita littafin to sai mu kwana ana ha gobe sai mu tashi fasulun في النية حال التعلل abinda ma karanta ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi ya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah